أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا وذلك يضل الله الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يدل الله الكافرين kafirai da aka sa su cikin wuta aka ɗaɗɗaure su aka sa su cikin wuta sai ana tambayin su bisa ga iskin za'i aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina abubuwan da kuke bauta ma kuke ambato wa'anda su ne ubangizanku ni dunillah kuma bayan Allah suna ina ina masu bautan gunki ina gunkin ina masu bautan ruwa ina ruwan duk wani abu da kowa yake bauta ma ina abun yake da ruwa na ubangiji ai sun bace muna suna ina ai sun bace muna an tuma mata abun hasbun jahannama an tuma zama da dun da ku da abun da kuke bauta min gaba daya dukkan zama yan cikin wuta dukkan zama yan wuta ubangiji ya tambaye su ina abun suka ce dallu ana ban lam nakun nad'u min qabl shay'an Ubangiji ai ba mu kasance muna bauta ma komai ba dama a yau a yau ne kuke karyata wani kuke bauta ma ba an kira ku zuwa ga bautan Allah ba kun ciya a kukuna da naku ubangiji da zaku bauta ma yau an zo an gani hili ga abun kuru-kuru ainul yaqin kuma an tambaye ku kun ciya ba ku bauta ma komai ba ubangiji ya ce ga zalika da Allah kai shi haka ne ubangiji yake batar da kafirai dama batattu ne shi Allah shi ke shirya da duk wanda ya ga dama shi kuma ke bata da duk wanda ya ga dama wa man arada Allah an yahdihu ya shara sadran lil islam wa man yuridu an yaddahu yaj'al sadran dajiqan idan ubangiji na so ya shirya da bawa sai ya bude kirjin bawa sai ya tura mai shirya idan yana so ya halakar da bawa sai ya kunta ta kirjin bawa duk abin da ya zo masa na gaskiya ba zai yarda ba to ga kafiran sun zo alkiyama da su da abin da suke bauta man gaba ɗaya sun zo alkiyama kuma an tambaye su an ce na abin da kuke bauta ma sun ce ai ba bauta ma koyin ba kun mance lokacin da kuke duniya an gaya muku abun nan da kuke bauta ma da ba Allah ba ba zai umfane ku ba duk wani abu da ka bauta ma a duniya in dai ba Allah ba ne aikin banza ne ba zai umfane ka ba ko mutum ne ko mala'ika ne ko wani aljani ne ko wani raffani ne ko wani abu ko me shi in dai ba Allah bane ka bauta ma to abin nan ranar kiyama yana neman makukuta gare ka ne bai yadda ma a dangana bautar zuwa gare shi in hatta annabi isa ubangiji ya tambaye shi kai ka ce a bauta min ya ce wa ban ce a bauta ban ce kai ka ce a bauta ba kai ce ni ban ce a bauta min ba ne cewa ne da ni da su kowa ya zo mu bauta ma Allah kuma dukkan annabawan da aka aiko kowa na kira ne zuwa bauta ma Allah babu mutum ɗaya da zai ce Allah ya aiko shi kowa ya je bauta ma abin da ya ga dama a'a a yana cewa abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah manzala sallallahu ce mafificin abun da na kira a kansa da ni da dukkan annabawan da suka wuce baki daya shine mun kira ne akan kalmar la ilaha illa allah babu abin bauta ma da gaskiya babu wani Allah sai Allah shi kadai ne abin bauta ba saboda haka kuma duk kowa ya ji labari manzancin annabawa ya isa ga kowa manzancin manzala sallallahu ya isa ga kowa saƙon ya kai ga kunnen kowa to tun da ba ku yi imani ba yau kun zo to shikenan da ku da abin da kuke bauta min gaba ɗaya har su jahannama kun zama dukkan kun zama dugadugai na cikin wuta kun zan yanga wanda za a zuba cikin wuta na'am ذلكم بما كنتم تفرهون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرهون ذلكم بما كنتم تكرهون في الأرض بغير الحق وما كنتم تكرهون ذلكم kun ga azaban nan da kuke hukunci ubangiji bima kuntum tafrahuna fil ardh saboda alfaharin da kuke a bisa ƙasa na ɗagawa na jin kai in an kira ku zuwa ga gaskiya kuna ganin cewa ku wani ne ba za ku yi imani ba da duk aka karanta muku ayoyi maimakon ku ƙara imani sai ƙara kangarar da ku kuna tafiya bisa ƙasa kuna ganin ku kuna da wani mukami ko ku kuna ganin ku ba za ku mutu ba to yau fa to muna muku azaba ne saboda girman kan nan na rashin imani din da an yi imani da an tsira daga wannan azaba amma rashin imani shi ya ja wannan azaba ashe kenan kafirci yana ginuwa ne akan girman kai da jin kai har yau za ka sami shi kafiri yana ganin kansa ne kuma yana jin kansa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi yake kawo da girman kai a cikin sha'anin addini gaba daya kullum muna magana yana cewa mai girman kai ko da kwayan azzara ne da da kulul jannata man kana fi qalbi mithqala zarratin al kibri girman kai ko da kwayan azzara ne manzala sallallahu alaihi ce ba zai shiga aljanna ba to daga kowa ya kokari ya bar girman kai su wayannan kafirai ai jin suke su wani abu ne ganin suke su wani abu ne man ashaddu minna quwwa wane ne fi mu ƙarfi wane ne fi mu wadata wane ne fi mu arziki haka suke gani to kuma shi ubangiji shi ya yi su shi ya yi arziki shi ya yi musu ƙarfin ɗin gaba ɗaya to an kawo ƙarshen abin baki ɗaya an zo ranar da ana gaya musu cewa duk abin da suke ji a duniya gaba ɗaya ya ƙare an kawo ƙarshen shi a yau imani kaɗai ake bukata kuma ba ku zo da shi ba al-yawma la yanfa'u al-malu wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ranar nan duk abin da kan mallaka a duniya bai amfani sai ka zo da kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ka zo da kalma ta wancan al'umman da suka wuce ko waye kalmar shahada zai kawo annabin shi shi annabin wannan zamani shine rasulullah yanzu idan zamanin annabi ibrahim ne in ka ce la ilallah ibrahim rasulullah in zamanin isa ne la ilallah isa rasulullah in zamanin musa ne la ilallah Musa Rasulallah, to wannan kalma na la ilaha illallah haɗe da annabin da aka aiko muku shi kaɗai ne zan fara a lahira. Amma in ban da shi duk wani abu da za a je da shi lahira ko da za da za a ce dukkan mala'ikun da Allah halitta gaba ɗaya ka haɗa su ka bauta musu gaba ɗaya aka ji alkiyama bautan ba zai amfani ka ba. Dukkan mala'iku a ce ka ɗauke su matsayin Allah kana bauta musu to bautan ba zai amfani ka ba. Da za ka tara dukkan annabawa ka ce ai manya ne kuma jagorori ne na kusa da Allah ne bari in zama to su nike bauta ma in na je lahira su cece ni in ka je lahira za ka shiga wuta don bautan ba zai umfane ka ba a'a Allah kaɗai ake bauta ma a umfana shi ko Allah wahadahu ne la sharika lahu shi kaɗai ne bai da abokin tarayya na'am
أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا ابواب الجهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا ابواب الجهنم da aka zo za ka ce musu to ku kafirai ku shiga cikin wutan ku shiga da kanku shi rakiyar yan wuta ba irin rakiyar yan aljanna ba su yan aljanna in za a raka su mala'ikun na gaba ne suna musu bushara ana faranta musu rai suna jin daɗi shi tun ma wurin mutuwa tun wurin mutuwa mutuwar ba iri guda ba ne mutuwan kafiri yana da tsanani ba irin mutuwar mumini ba ne ubangiji ya gaya mana shi musulmi mumini in zai mutu idan ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu tanzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fiha fid dunya wa fil akhirah mumini kenan in zai mutu malaku za su kewaye shi suna masa bushara kai ka damu muna tare da kai ba dai ka yi imani da manzo Allah ba ba dai ka yi imani da Allah ba ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji ai muna tare da kai in ji mala'ikun da za su karɓi rayuwansa domin suka zo su goma ne kafin azra'ilu sannan azra'ilu ya zo to suna suna masa bushara da abubuwa masu daɗi manzo Allah na cewa har ma za a karɓi rayuwansa bai sani ba kaman ka sa gashin kaza cikin ruwa ka shafa a jikinka za ka ji abu na tafiya haka ake karban ran mumini wanda ya imani ya kyakkyawan aiki to kaga rayuwar ta fita daban samin shi wanda yake zalumi walau tara iz yatawfal ladzina zallamu wal malaikatu basidu aydihim afiju anfusakum su azzalumai mala'iku in suka zo amsa rai za su miƙa hannu ne su ce kawo muna ran fiddo ran ba mu da kanka bai sai da ran yake ba wanda ya zalunci kansa ke na ki imani sanan har yau ya ce ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق da za ka ga lokacin za ka karɓi ran kafirai a can ubangiji ya kawo masu nan zalumai domin sun zalunci kansu da rashin imani ba su zalunci kowa ba kansu suka zalunta ubangiji ce malaku sun shi da hannu ne sun ce ɗoro ranka bamu da kanka bai san inda ran yake ba da aka zo wajen karɓar ran kafirai duk mutumin da bai imani da Allah ba kowa ya shi kafiri in an zo karɓar ransa wal mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku na bugun huska mala'iku na bugun baya mala'iku na bugun sa ko ina amma gashi kwance ku ba ku garin su kuma ku ba ku jin bugun wannan kafiri ne wancan azalumin ma kafiri ne wannan ko da ake ce masa ana masa bushara har aka karɓi rayuwar cikin ruwan sanyi shi mumini ne to amma idan mukamin ya wuce na mumini ya kai mukamin shahidi ko ya kai mukamin siddiki ko ya kai mukamin wani annabi za ka ji an ce ya ayyatu wan nafsu budma inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fil ibadi wasuli jannati ya ce wannan rai tsarkakakka ya ce wannan rai zababba fito da kanki ki zo ki koma fadan Allah da kanki wannan rayuwa rayuwa ce irin ta wa ma illa wa rasulun wa ulaika man ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa sunu ulaika rafiqa to su ne ake ce ba rayuwarsu fito da kanki ki shiga fadan Allah sai rayuwar ta fito da kanta mutma'inna kuma radiyatul mardiya ubangiji ya yarda da ita ita ma ta yarda da ubangiji ina za ni in na fito yace fatkuli fil ibadi wa jannati je ki shiga cikin bayina ku taru ku shiga cikin aljanna baki daya to kaga amsa man ya kasu kashi hudu wannan su ne na farko na biyu su ne amanu tanzalu alaihimul malaikatu Allah ta hafu wa la tazalu su ne muminai na uku su ne azalumai walau tare da zafalar zina zalamu wal malakatu ya tsima biya hun aksiju a fusa ku hito ku bamu azalumai kenan na hudu su ne kafurai walau tare da zafalar zina kafar wal malakatu ya dribu na wucewa wadbaron malakuna bugun huska malakuna bugun baya cewa hidoran ka babu to ana karɓar rai ta hanya hudu ne sannan shi rayuwar in zai fita yana fita wuri biyu ne ran kowane ɗan adam ko dai ya fita a ido ko ya fita a baki idan rai ya fita ta ido in mutu ya mutu za ga idonsa buɗe yana kallon rayuwar ta fita tana tafiya idon na buɗe yana kallon ran sai an sa ruwa shafe idon idan rai ya fita ta baki za ka sami bakin buɗe to in baki ya buɗe ta nan ran ya fita shi ma sai an sa ruwa an shafe baki to waɗanda da suka zo sun mutu kafirai suka zo alkiyama aka gaya musu hujjan da ya sa za a yi musu azaba na ɗaya mun gaya muku ina abubuwan da kuke bauta ma aina shurakaakum alladhi kuntum da'una min dunillah ina dodannin da kuke bauta mu inda ba Allah ba suka ce dallu anna sun bace mana ba mu gansu ba mu ma nan ba mu gansu ba ba ku gansu ba eh ah to me yasa kuka bauta musu alam yatiku rusulun minkum ba mu aiko muku amanan annaba bane bale ka aiko annaba to me yasa ba ku yi imani ba to tunda mun aiko annabawa ba ku yi imani ba mu yi muku gargadi ba ku yadda ba adkhulu abwabal jahannama ku shiga cikin wuta da kan baya kowa shiga wuta kan ko ta duniya aka ce a shiga akwai daga balle wuta lahira to kuma abin ban mamaki mala'iku na kewaye da su mala'iku na bugun su ana baya kowa shiga haka nan kowa ku zai rinka shiga cikin wuta adkhulu fil abwabil janna khalida fiha kuma kun shiga har abada wala da ya maliku wala kadai alaina rabbuka qala innakum makisun amma suka kare suna ce ya kai mai tsaron wuta maliki ka gaya mu ubangijin ka mana ya karbi rayuwarmu ka gaya mu ubangiji ya karbi rayuwarmu bal ya qadai alaina rabbuk ubangijin ka ya karbi rayuwarmu mu zaman to mu mutu ya ce ba a karba ran kowan ku innakum ma fi suwan kuna nan ciki har abada za ku tabbata a ciki saboda haka Allah ya gaya maka kafirai ce alqulu abwaban jahannama ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna ciki har abada fa bi'sa masawal mutakabbirin wannan mazaunin masu girman kai ya yi muni kaji har yau ubangiji ya maimaita cewa babu masu zama cikin wuta sai masu girman kai ai ɗagawa ne ganin cewa kai ba za ka ji Allah ba ai ɗagawa ne ganin cewa kai ba za ka yi imani da manzo Allah ba ka ɗauki kanka wani kenan kuma kai ba kowa bane to in kai wani ne an zo ranar da baka mallakar komi baka ikon komi ranar da kai karan kanka kana neman ceto ne kuma abin nan kai da kake bauta ma kana gani kila yana da wani mukami a wurin Allah an zo abin ya bace maka ka neme shi shi ma yana ta kansa babu wani halitta da zai yadda a zo gaban Allah har ai hukunci ya ce shi ya ce a bauta masa babu wannan halitta babu wannan mahaluki in ma wani dodo ne in ma wani dan adam ne in ma wani shedani ne ake bauta ma duk a nan duniya ne da an je gaban Allah ranar tashi alkiyama ba wanda zai yarda ya ce lalle an bauta ni Allah kuma ni na ce a bauta ni a ina shi ma ta kansa yake yi balle kai da ka bauta masa saboda ka kowa zai bauta ma Allah kuma bautan nan kada a yi shi da wasa a tsaya a nemi lahira ga dangadan ana neman lahira ne zanga-zanga ba da wasa ke ba maza suna cewa ka bauta ma Allah kaman baka kai gobe kuma ka nemi halalinka ka nemi abinci kaman baka mutuwa to maza su ya kwadai ta ne nan akan bayi su zo su dukufu abotan Allah tunda Allah ya ce a bauta masa kuma yayi mu ne don mu bauta masa to a tsaya ai bautan da bautan ne za a tsira da bautan ne za a samu abin da ake nema amma mafi yawan mutanen duniya su ɗauka suke lahira a'a ba a komai a kai me za a yi ai da zaran an tafi an tafi kenan lahiran shine in an tafi an tafi kenan ai tafiya lahira ba karamin tashin hankali ba ne domin da za ka je ka dawo ka leka abin da ke ciki ka dawo to duk wanda ke tare da kai sai ya yi imani duk ma wanda ya ganka sai ya yi imani in zai ji magana za ka faɗi dole kowa ma zai yi imani shi yasa ya zama to sirri ne wanda ubangiji ya koye akwai bayan Allah da aka yi wayanda su sukan je makabarta ne akwai wani bawan Allah ana kiransa Balki bin Dinari shi yakan je makabarta ne da daddare misalin karfe ɗaya zuwa karfe biyu sai ya yi nafila zai kishin gida tsakanin kabari da kabari to idan bacci ya dan ɗauke shi sai Allah ya yi masa hijabi sai ga abubuwan da ke faruwa cikin makabarta irin abubuwan da ake yi na azaba da na rahama yana gani cikin kaburbura daban-daban to ya zo ya irin wannan aikin da yake yi sai ya ga wani kabari ga kabarin mai kabarin an kama shi an ɗaɗɗaure shi an sa mai hula na wuta an sa mai sarkoki na wuta ana kai masa azaba ana kai masa azaba yana ta kuwa sai maliki ya tashi sai ya ɗauko alama sai ya aza bisa kabarin da niyya in ya dawo da safe ya gane kabarin da ya koma gida da garyan waye sai ya zo da safe yana ko zuwa iko Allah sai iske wasu ƴan mata su hudu bisa kabarin suna addu'a da su ta ku in me kuke nan suka ce ai babanmu ne kabarin babanmu ne mun zo mu yi masa addu'a ne kun zo ku yi masa addu'a eh to gaskiya na ya far'a da na ganku amma irin halin da baban nan naku yake ciki halin babu daɗi baban ku ana masa mummunan azaba sai suka dawo gida suka ce to yanzu kan mu shirya mu roƙa masa gafara a wurin Allah amfanin haihuwan kenan mazan sai na cewa idza mata ibnu adam in kada amaluhu illa min salasa idan dan adam ya rasu aka je aka binne shi to duk hanyar da lada zai shigo masa an yanke aikinsa ya ƙare in dai bai da mukamin da zai bauta a barzahu in waliyi ne yana da mukami ko wani ba annabi ne ko wani sahabi ne mazar suna ce na yi isra'i na ga annabi musa yana sallah cikin kabari mukamin sa ne in kana da wannan mukami to za a bude maka kabari a baka dama ka ci gaba da ibada kuma ana baka lada amma mukamin ka bai kai wurin ba ko in ka da amaluhu illa min salasa aiki ya yanke gaba daya sai abu uku su suka saura da za su sada maka lada kana cikin kabari mazar sai na cewa na ɗaya waladu salihan ya da ulahu in ka samu ɗa na gari wanda ke maka addu'a kamar yanzu muka yi wazifa muka yi ma iyayenmu addu'a muka yi sallah muka yi ma iyayenmu addu'a to irin ɗan da ake bukata a samu kenan wanda bai mance iyaye ba kada ka zo ka zama babanka koma maka tara su shikenan kai ka mance da su babu ruwanka har abada ana bukatan ba ka yi musu fidda'u a nan suna cewa duk mutumin da ke lahira idan aka yi mai la'ila Allah dubu saba'in ko yana cikin wuta ne Allah zai fanso shi daga wuta mai da shi aljanna Allah zai fito shi daga cikin wuta ko yana cikin wuta ne la ilaha dubu saba'in to irin waɗannan abubuwa su ne ake ma iyaye da suka riga suka gabata to ɗa na gari kenan wanda zai tuna uba ko ya tuna uwa ya tsaya ya yi mata kyakkyawan addu'a ko ko ya je ya sa a yi mata addu'a ko ya zo ya mutu wani gagarumin muhimmanci wani abu mai muhimmanci wanda ladan zai rinka zuwa wurinsa ko yana zuwa wurin shi uban ɗin ɗa na gari na ɗaya kenan manzo suna cewa au ilman yantafa bihi ko ilimi ne da ya karantar misali malaman da suka karantar da mu ga mu ma yanzu muna amfani da ilimin to yanzu majalisin tafsirin ga da muke yi ana nan duk malaman da na yi karatu wurin su kowa ana kai mai lada cikin kabarinsa idan mun zauna muna karantarwa ne da muke karantarwa to ladan gaba ɗaya ana ce musu cikin kabarinsu a ba mu namu su ma a ba su nasu saboda sun karantar da ilimi addini to haka abun zai tafi har ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya karantar da duniyar baki ɗaya dukkan sahabban nan gaba ɗaya duk wanda ya ɗauko hadisi ko ya ɗauko aya ya fassara to in an yi amfani da hadisin ko an yi amfani da ayar sai a kai mai ladan shi haka duk malaman da suke littattafan nan to kaga ilimin yin tafawo bi kenan au sadaqatu jariya manzala suna ce ko sadaka mai gudana misali ka gina masallaci ana sallah ciki to muddin masallacin nan na bisa ƙasa ana sallah to kai ko kullum sai an kai mai ladan kabarinka idan an yi sallar azafar in an ba su lada ashirin da bakwai bakwai kai ma sai an haɗa ashirin da bakwai bakwai adadin su a kai ma cikin kabarinka man sana sassu hasna falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-din in ji manzon Allah duk wanda ya shata hanya kyakkyawa za a bashi sakamakon shi da sakamakon duk wanda ya shiga wannan hanya in ka gina masallaci ana kai maka ladanka har tashi alkiyama haka in ka gina makaranta inda ake karatun alkur'ani a tara yara ko a tara da ana karanta da su alkur'ani ana kai maka ladan muddin wurin na na ana amfani da shi har alkiyama haka in ka gina rijiya ko ka gina boho ana amfani da ruwan nan to ana nan ana kai ma ladanka ko kana duniya ko kana lahira har sai ran da abin ne ya daina aiki duk da itace ka dasa aka zo aka zauna ƙarƙashin itacen ana shan inuwa to shi ma ana baka lada har sai da itacen nan ya mutu ko ka sayi alƙur'ani ka je ka bada ana karatu da alƙur'ani har yau ana kai ma lada har ran da aka daina karatu da alƙur'ani to wayannan su ne sadakatu jariya su ne sadakan da kake yi ya umfane ka in ka je lahira amma in ba su ba komi dukiyanka in dai baka gina masallaci ba kuma masallaci na Allah da manzon Allah kada ka ɗauki dukiya ka gina masallaci ka ba masu zagin Allah masu zagin manzon Allah kada ka gina masallaci ka ba masu zagin bayin Allah duk wanda ya zagi bayin Allah ya zagi Allah ya zagi manzon Allah don yana cewa man adali waliyan faqad azantu bil harb duk wanda ya taba ni waliyina in ji Allah to ya taba ni kuma ya shirya mu yi fada kada ka gina masallaci kamar da shi masjidul jirar wa kubra wa tafriqal bainal mu'minin wa irsal liman haraba Allah wa rasulahu ka gina masallaci ka ɗauka ka ba wasu mutane su zo su yi ta zagin bayan Allah suna neman faɗan Allah Allah ya shirya faɗa faɗan zai shahe ka kai da ka gina masallacin ko kana duniya ko kana lahira ka gina masallaci ka yi umarnin da manzon Allah ya ce inna ma buniyal masajid da zikri was sala an gina masallaci ne saboda zikiri da sallah ka gina masallaci ka ba masu zikiri da duk aka yi zikiri ka samu lada da duk aka yi sallah ka samu lada ko kana duniya ko kana lahira in ko ka gina masallaci ka ba masu zagin mutane da lokacin da duk aka hura lafika aka zagi shehu tijani ko aka zagi shehu ibrahim ko aka zagi shehu usmanu duk bala'in da aka bashi na zunubi kai man kana lahira an baka ko da shekara nawa masallaci yayi kai ma na kai maka kamisho saboda haka mutum ya san irin aikin da za ya yi to wa'annan abubuwa su ne ake kira sadaqatul jariya su ne wa'anda ke gudana kana lahira ladan ba zan yanke ba sai ran da aka daina amfani da wa'annan abubuwa to amma in ba su ba duk wani aiki da za ka yi in ka je kabarinka to wani aiki ya yanke kafirai suna zuwa sai ka ce musu udhulu abwabar jahannama ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuma in kun shiga za ku tabbata har abada fa bi'sa masawal mutakabbir ubangiji ya ce wannan mazauni na masu girman kai mazauni ya yi muni girman kai shine ke haddasar da dukkan bala'in duniya shi ke sa ka ga ko kai waye kuma kai ba kowa bane ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ubangiji ya ce wai kana ganin kai wani tsiya ne kana da girman kai kana tafiya bisa ƙasa kana taka ƙasa Allah ya ce ba ka iya huda ƙasar ko kana iya huda ƙasa ne manzo Allah ce kuma komin girman Allah ya ce komin girman ka ba za ka kai dutse tsawo ba kana da tsawo za ka kai dutse ne to me yana alfahari cikin duniya me yana ganin kai wani na cikin duniya me yana girman kai manzo Allah ya ce wa man tawaza'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wa da'ahu Allah duk mutumin da ya girman kai sai Allah mai da shi kasa in ko ka mai da kanka kasa sai Allah ya daga ka sama yanzu bibi ruwa saboda ladabin su da ladabin da Allah musu ruwa bai da girman kai duk inda yake ko bisa dutse ya hito sai ka kashe raka gara ƙasa shi bai zuwa sama sai dai yau ƙasa ƙasa yake kullum ƙasa yake saboda girman saboda ladabi yanzu bibi iccen dabino shi dabino girman kai gare shi ya nuna shi wani abu ne yana alfahari sai yayi tsawo yayi tsawo yayi tsawo ya tafi da ya tafi sai buɗe kunnuwan shi wai shi wani abu ne sai Allah ya mai da ƴaƴansa ƴan ƙanana don sai ka ɗibi ƴaƴan dabino guda goma sai ka zuba cikin aljihu ko ka ɗibi guda ɗari sai ka zuba cikin aljihu duk tsawon shi fa duk girman shi ƴaƴan shi guda ɗari za ka shiga aljihu shi ko duma akwai wani haki da ake kira duma da ya fito a ƙasa sai ya ce ni ban iya zuwa sama ni ba kowa bane ba dan kowa bane sai ya kwanta ƙasa ɗibi ƴaƴansa ɗibi ƴaƴan ƙwarya ƙwarya da ya fito sai ce ni talaka da ni ba dan kowa bane ni ba ruwana sai ya kwanta ƙasa sai Allah mai da ƴaƴan ƙwarya manya-manya in kaga ƙwarya komai girman shi bisa ƙasa yake to amma shi dabino duk tsawon shi dibiyar yadda ƴaƴansa yake to haka ma mutum yake in dai ka yi girman kai ka nuna kai wani abu ne sai Allah ya cire darajanka a cikin zukuta mutane kana gani kai wani abu ne kuma kowa bai ganin girman ka amma kuma in ka mai da kanka ƙasa kana duka ni ba kowa bane sai mutane su ta ganin girman ka a cikin zuciyarsu to kafirai an ce sakamakon girman kai ku shiga wuta kuma in kun shiga wuta babu fita har abada
فاصبرن وعد الله حق وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون إن وعد الحق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون يا رسول الله فاصبر كي هكوري كي هكوري ولقد كذب الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا an karyata annabawan da ke gabaninka amma sun yi haƙuri a kan karyata sun da aka yi da cutar da su da aka yi allama kuzibu wa udu hatta atihim nasarullah la mubadda li kalimatillah wal kaji aka ninna ba in musali suka yi haƙuri har lokacin da sakamakon Allah ya zo sai Allah ya kama masu karyata su kuma ya rasulullahi ai wal kaji aka min nabil mursalin labarin dukkan annabawa ya zo maka mun baka labarin annabawa baki daya to don haka kai ma fasfir ka yi haƙuri duk maganganun da suke gaya maka ka yi haƙuri duk irin abubuwan da suke aikata maka na cutarwa ka yi haƙuri fa imma nuriyan naka ba allazi na iddahumu fasfir ina wa'adana alhaqqun kai haƙuri alƙawalin Allah gaskiya ne Allah zai kama maka su a nan duniya gaban ka zaka ga da za a yi da su sannan umman jal kiyamar rasulullahi gaban ka zaka duk abin da za a yi da su wa duk waɗannan da suka karyata manzo Allah manya-manyan sai da Allah ya halakar da su gaban manzo Allah kamar su maza dukkan gumaguman kafiran nan wanda ke masa izaya masu cuta masa duk sai da kawo karshen su sannan Allah ya ce ko da mun karɓi rayuwanka ne abinda za mu yi musu bayan ka ba dan kaɗan ba sannan in mun je lahira suna da mummunan sakamako inna wa'adna al-haqqun wa imma nuriyannaka ba'alladina idhum wa natafa'annaka fa ila la yarja'un ai sakamakon su gaba ɗaya gare mu za su dawo yanzu Allah ai duk sun koma ga Allah ai kowa ma ga Allah zai koma in ka yi kyakkyawa za ka koma ga Allah in ma ka yi mummuna za ka koma ga Allah amma shi haƙuri ake ba shi kullum alƙur'ani an saukar da alƙur'ani ne musamman don ba manzon Allah haƙuri manzon Allah martabarsa a wurin Allah ya wuce hankalin ɗan adam ya wuce a yi kiyasi a gano irin mukamin da annabi yake da a wurin Allah babu wannan mahaluki duniya da zai gano shi shi yasa salfati ya ce Allah ka yi wa annabi salati ka yi masa daraja haƙa ƙadari gwargwadon darajansa a wurinka sai kamar an tambayi nawa ne darajan ya ce a'a wa miki gane na azim daraja mai girma ne kai kaɗai ka sani Allah ni dai na ce ka yi mai salati daidai kwatankwacin darajansa a wurinka sannan na san cewa darajar na da girma kuma ni ban san girman darajar ba kai kaɗai ka sani Allah saboda ka ɗaukaka shi ka yi masa daraja daidai girman darajar shi a wurinka. Allah kullum cikin alkurani sai ya ba manzo Allah hakuri duk abin da ake masa sai a ce ya hakuri saboda girman sa kuma da aka zo lahira gaba ɗaya abin da za a yi lahira sai aka danka masa saboda girman sa aka ce fa in ma nuriya naka ballarina iddahumu wa natfa naka fa ilaina yarja'un in ma mun nuna maka abubuwan da zamu tanada muka tanada musu abun babu kyau sannan ma mun karbi rayuwanka su ma za su zo su iske ai innaka mayitu wa inna lamayitun kai ma za mu karbi rayuwanka su ma za mu karbi rayuwansu masu bin kama za mu karɓi rayuwarsu masu cuta maka za mu karɓi rayuwarsu wanda suka yi imani da kai za su dawo mu ai kowa da kowa inna lillahi ne ina ilaihi raji'un kowa da komai daga Allah yake kuma ga Allah zai koma babu wani mahaluki a duniya wanda ba zai koma a wurin Allah ba kuma duk wayannan gaba ɗayan su duk sun koma wajen Allah kuma sakamakon nan da annabi ya gaya musu Allah zai yi Allah ya kama su ya yi musu hamma wanda ba su zato domin kamar da ya faɗi cikin aljanna akwai abubuwa jin daɗi wanda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya bai taba tunani ba haka a cikin wuta akwai azaban da ido bai taba gani ba akwai azaban da kunne bai taba ji ba akwai azaban da zuciya bai taba tunani ba kuma dukkan wannan azaba ya farma masu tsare tashi musamman gara ma sauran annabawan bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sauran annabawan dukkan al'umman da suka karyata su an kama su ai musu azaba to balle manzon Allah ba a wasa da annabi ba a wasa da annabi duk wanda ya rena martaba manzo Allah ko da yaje da ƙwayar zarra ne sai Allah ya kama shi kuma sai Allah ya masa azaba manzo Allah ba irin kowa bane ba ma irin sauran annabawa bane balle ya zama irin kowa ya za a ɗauki annabi ana cewa daidai yake da kowa su kowa suwa suwa kowa an tara dukkan annabawan shine shugabansu an tara dukkan manzanni shine shugabansu an tara ulul azmi shine jagoransu in ku aka ce shugaba ai shugaba bai daidai da kowa kujerar shi in ya zauna babu mai zama annabawa sukan taru lokacin da sun suna mitin amma kujera guda ake ajiyewa mazala kaɗai ne kan zai zauna kan kujera kowa yanzu sai zauna ƙasa dukkan ba annabi dukkan mansani kowa sai ya zauna ƙasa shi kaɗai zai zauna kan kujera to tun da martaban shi ba daidai yake da sauran annabawa ba martaban shi ba daidai yake da sauran manzanni ba balle sauran mutanen duniya ordinary balle ordinary mutanen duniya baki daya ba a haɗa kowa da manzon Allah shi ne kadai a cikin alkurani kake jala shi sa fasfiyar kai hakuri Allah dai kake ba shi hakuri ba ba wai shi ne ke ba Allah hakuri ba Allah ne ke lallashi shi shi lallashi shi ake a ya rasulullah inda ya ce ga abin da nake so ayi an gama ubangiji eh ina so kafiran nan duka kawo karshen su an gama amma sai ka jira cewa a'a a basu ina fatan Allah ya fiddo ‘ya'yansu su yi imani, ina fit fatan Allah ya fiddo zuri'a daga cikin su yana za su yi imani, kuma Allah ya yi masa haka. Don masu cuta masa nan an zo an samu zuri'ansu daga baya duk sun su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallama da aka aiko shi yana shi kadai yana wa'azi. Yana wa'azi shi kadai in ya iske tawaga sun taru sai ya zo ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah. Abi Lahabi sai ya biyo shi baya bayan ya gama wa'azi sai abila habi ya gaya musu ya ce ɗana ne ba amma ya hukace ni ku yi haƙuri maganganun ga da yake faɗi bai cikin hankalinsa kuma gaskiya ɗa yake ga mazan ɗa yake gare shi eh annabin da aka haifa makka sallallahu alaihi wa sallam ɗa yake gare shi sai ce ɗana ne sai ya ɓata wa'azin da annabi yayi da duk manzo Allah ya wa'azi in ya wuce sai ya biyo abila habi sai ya ɓata maganar har mazala zai isko wasu mutane su shida ashe mutanen madina ne sai ya yi musu wa'azi sai suka ji daɗin wa'azin suka ji daɗin wa'azin sai suka yi masa mubayi'a suka karɓi musulunci abin lahabi ya zai same su ya faɗi maganganun da zai faɗi na ɓatanci cewa ɗana ne bai da lafiya ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya gama suka ce mu dai mun bi shi don maganganun da muka ji gare shi ba magana ne irin na hauka ba wannan ya fi kowa hankali a duniya magana na hankali ne mun bi shi su shida ne sai suka koma madina sai suka ba mutanen madina labarin cewa da muka je aikin hajji a makka mun ga wani bawan Allah ya ce shi annabi ne amma maganganun da ya gaya munan nan ayoyin da ya karanta lalle babu shakka maganganun nan ba na mutum ba ne sai aka ce to shikenan baɗi in za ku je za mu ƙara muku mutane da baɗi da za su dawo sai aka ba su su goma sha biyu sai suka zo su goma sha biyu da suka zo su goma sha biyu shiddan sun zo su gani ne lalle annabin ne har yau kuma mazala zai same su su goma sha biyu ya yi musu wa'azi ya jawo ayoyi ya jawo ayoyi su ma sai suka karɓi musulunci gaba ɗaya sai suka yi imani da suka koma madina lokacin yana maka bai koma madina ba da suka koma madina sai suka bada labari da shekara ta dawo sai aka turo mutum saba'in da mata goma aka ce kai bawan allah nan ku je ku ƙara jin abubuwan da yake faɗi aka zo mazala zai same su ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka ji daɗi sai ya ce idan na bar makka na dawo garin ku za ku karɓe ni suka ce hannu biyu za mu tarbe ka za mu karɓe ka da dukiyarmu da jikinmu da komai namu sanadiyar su ne Allah ce inna ashtari min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum al-janna Allah ya ce dukiyarsu da rayuwarsu zai saka musu da aljanna kuma abin ban mamaki shi Allah ya ce ya saye kuma kayan da Allah ya saye kayan shi ne kayan nashi ne yayi ai walau khalaqakum wa ma ta'malun halittan gaba ɗaya nashi ne dukiyan gaba ɗaya nashi ne bayin gaba ɗaya nashi ne amma kuma ya saye wannan aya ita ce da aka sauke ta shedan ya koma wa tambayi ubangiji ya ce ubangiji ka ce ka saye dukiyan muminai ka saye rayukan muminai to idan ka saye abu ka je ka iske akwai gyabu ciki waɗanda ba su da kyau ka kan maido ne saboda haka ka maido min kaya na marasa kyau na duka na ne ka maido min in ji shedan ya ce hujja na kenan domin a shari'a musulunci kowane shari'a in ka saye abun da bai ma ba za ka mai da shi saboda haka hujja na ka maido duk waɗanda suke ba su da kyau kaya na ne sai ubangiji ya ce kuma a shari'a na in ji ubangiji a shari'a na mai girma mai karamci idan ya sai abu ya je iski abun bai da kyau to bai iya mai dowa saboda girmansa to haka ni mai girma ne mai karamci ne da na sai kayan na bai da kyau to ni ban iya mai dawa saboda haka shari'a na yadda da haka daga nan magana shi ya kare to Allah ya sayi rayukan muminai ka san shi lahira kullu yana faɗi wai ba da ka je ne za a far maka da bugu ko da wani abu ba a'a tambaya za a yi maka ka kare kanka in dai ga hujja da zaka kare kanka to babu matsala a lahira ayu sabitu Allahu allazina amanu bi qawli sabitin kenan in ka ja ka tambaye ka kan faɗi gaskiya magana ya kare sai su baka ai bincike ne ake yi to shi shedan da yayi wannan magana sai aka kafa masa hujja za ka fa masa hujja sai bai da baki magana to shine Allah ke ce na sai dukiyansu da rayukansu mutanen Madina kenan sanan manzon sallama da yazo yayi karhi a Makka kuma yayi hijira ya koma Madina kuma da yazo Madina suka tarbe shi har yanzu har gobe in ka je makka za ka tsarin su daban in ka je madina za ka tsarin su daban mutanen madina sun fi son baki fiye da mutanen makka ai in ka zo makka in za ka ketare hanya in ba kai da gaske ba za a banke ka da mota amma madina idan suka biyo suka ganku za ku ketare sai su tsaya da mota sai ku wuce sanan su ba za su wuce amma na makka da gudu suke zuwa sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu ya yi hijira ya koma madina kuma sun tarbe shi hannu biyu sai da abun da ya faru ya ce duk wanda ya imani da shi ya koma madina ilan da zina tawafi hukumar mala'ikatu zalimi an fasa kalufi ma kullum kalukun nan musamman shirin sulami wa'anda suka mutu a makka bayan an ce a koma madina allah ce sun zalunci kansu me yasa ai mu muna da rauni ne ai ba maganar rauni ai tun annabi ya koma madina kowa ma ya koma madina to sai sabai da yawa sai suka yi hijira sai suka biyo shi madina waɗanda suka zo daga makka suka zo madina sun baro gidajensu a makka sun baro matansu a makka sun baro ƴaƴansu a makka sun baro dukiyarsu a makka sun zo madina sun biyo manzon Allah sun yi imani da manzon Allah waɗanda aka iske madina su kuma sun yi imani da manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ga baki na sun zo daga makka sun bar komi nasu a makka sun biyo ni wa ma yakarimin baitul muhajirin lillahi wa rasulihi kenan sun fito daga gidajensu hijira su zuwa ga Allah da manzon Allah. Saboda haka mutane Madina mai za a yi musu. Mutane suka ce, Yarsu lallai an gama. Duk mai mata hudu zai bada biyu, mai gida biyu zai bada gida guda, mai gona biyu zai bada gona guda, mai mata biyu zai bada guda. Kuma abin da ke da ban mamaki, su mutanen Madina sai ya kira mutumin Makka ya ce zo, ka ga mata na nan guda biyu zaɓi wadda kake so. shi ke da matan shi fa amma wai karfi imanin kai zaka zabi wanda kake so in ka dubi wanda kake so kace ga wanda nake so sai ce to shikenan ke na sake ki saki uku ki gama idda ki aure shi sanan ina da gida guda biyu ga guda ga guda wani ka fi so cikin gidaje mu je ka shiga duka tsari sai ya nuna maka gidan da kake so sai ka zabi wanda kake so sanan in abin hawa ne ke gare shi sai ce kaga dokin gana wani dokin gana wani ga irin karfin da wannan yake da ga irin karfin da wannan yake da wanne ne kake so sai ka zaɓi wanda kake so sai ya ɗauki wanda ka bari to mutanen madina haka suka yi ma mutanen makka to a nan mutanen makka da mutanen madina wanne ne fi bada mamaki su dai na makka kowa ya baro gidan shi kowa ya baro matar shi komi kyawunta sun batta kowa ya baro dukiyarsa su kuma na madina sun yadda a raba duk wanda kake so kai maka zo ka ɗauka saboda tsaban imani eh saboda tsaban imani da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka abin ya wakana daga imanin mutanen madina tun ma bai hijira je madina ba sai musulunci ya fara karfi sai musulunci ya fara karfi manzala sallama yanzu kai ya zo ya yi karfi manzala ya kama madina ya kama kewaye madina manzala ya kama kasashe baki daya ya zo ya fatahul makka ya ce makka yanzu kan ya kama duniya ya kama lahira duk gaba ɗaya halittar Allah kaf ta san waye manzon Allah kuma halittar Allah gaba ɗaya ta bi manzon Allah ba wanda bai bi manzon Allah ba duk wanda kaga bai bi manzon Allah ba a yau hasada ne kawai amma ya san waye annabi sallallahu alaihi wasallam na
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسل أن يأتي بآيات الله إلا بإذن الله وإذا جاء أمر الله قضي بالحج وكثر هنالك المبتلون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان للرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله وإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون ولقد arsalna rusulan min qablika ya rasulullahi ai mun aiko annabawa gabaninka kafin mu aiko ka ya rasulullahi minhum man qasasna alayka daga cikin su akwai waɗanda muka karanta maka su muka baka labarin su wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumina fa idarjati man nasha inna rabbaka hakimun alim ubangiji ya ce ga hujjoji mun ba annabi ibrahim wa hamna lahu ishaqa wa yaquba كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك من المرسلين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين سوني منهم من قصصنا عليك سوني مكباك لابار يا رسول الله sanan daga cikin su akwai waɗanda ba mu baka labari ba wa minhum man lam naqasus alayka akwai waɗanda ba mu gaya maka tarihin su ba wa baka labarin su ba alkur'ani ya kawo manzanni ya kawo annaba guda ashirin da biyar suna ashirin da biyar ya kama amma Allah ya ce wasu ba mu gaya maka su ba sai malaman duniya sai suka zauna suka ce a'a annabawan nan su dubu tamanin ne dubu arba'in a cikin bani isra'ila dubu arba'in a cikin sauran mutane amma wannan ba gaskiya ba ne an tafi ne akan hadisin abazar gaffari Aba zarin ya tambi manzan Allah, ya ce, Ya Rasulallahi, annabawan Allah su nawa ne, manzan Sula ya ce, annabawa su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu in ji manzan Allah. Manzan Allah ce adadin su kenan. To, amma Ubangiji ya ce, min humman ƙasas alaika, wa min humman lamna ƙasas ba alaik. Akwai waɗanda muka baka labarin su, akwai waɗanda ba mu baka labarin su ba. To, dukkansu suna tafiya ne ƙalƙashin manzan Allah. Da zakanna min nabi na mizaqahu wannan aya da Ubangiji ya ambata sanadiyar mubayi'a da dukkan su kafin a aiko su kowa su yarda da idan annabi ya zo shi ya da shi ma sahabi ne to waɗannan annabawa dubu ɗaya da dubu ashirin da dubu hudu akwai mursalai manzanni guda ɗari uku da goma sha uku to manzannin nan gaba ɗayansu an dunkule su ne an tura cikin muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin daga cikin muhammadu ne aka samu dukkan manzanni su ɗari uku da goma sha uku yadda abin yake shi asalin Muhammadu ana rubuta shi ne da Muham Muhammama da mim uku ne akwai mim na farko akwai hasabe akwai mim akwai mim akwai dal to saboda karatun kada yayi nauyi sai aka ɗauki mim guda sai aka mai da shi shadda sai aka aza bisa mim guda sai kuma Muhammadu amma mamadu ne amma an shahi mim guda an mai da shi shadda sai kuma muhammadu to mim din nan guda uku kowane mim tis'in ne mim na farko tis'in ne mim na biyu tis'in ne mim na uku tis'in ne idan ka haɗa tis'in tis'in so uku za su baka ɗari biyu da saba'in ɗari biyu da saba'in kenan dal din nan talatin da biyar ne idan ka ɗauki talatin da biyar ka sa cikin ɗari biyu da saba'in zai baka ɗari uku da guda biyar. Ha ƙaramin nan guda takwas ne, idan ka ɗauki takwas ka ta cikin biyar zai baka goma sha uku ya koma ɗari uku da goma sha uku adadin mursalai a cikin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To min man qasasna alayka wa min man lam naqasna alayka daga cikinsu akwai wanda mun baka labari daga cikinsu shi yasa da za a tara manzannin baki daya in ka zo ka dubi wannan huska sai ga ya kama da manzo Allah huska wannan ma ya kama da manzo Allah huska wannan ma ya kama da manzo Allah domin dukkan su ai istinbatin su ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama shine shugaban dukkan manzanni ubangiji ya ce akwai waɗanda mun baka labarin su akwai waɗanda ba mu baka labarin su ba amma dukkan su gaba ɗaya za su zo alkiyama kuma dukkan su gaba ɗaya za a gansu alkiyama amma shi ya gansu gaba ɗaya su an tara shi al'anbiya'u jami'uhum haya'u lamma ata baital muqaddas ja'u sallabihim wa hum ladayhi wila'u kana al-imam wa kulluhum ma'muma dukkan annabawan suna raye ne da ya zo masallacin Qudus an tara su baki ɗayan su ya zo ya yi sallah da su wa'anda aka gaya masan da wa'anda ba gaya masan ba an nuna masa ido da ido ya ubangiji ya gaya masa ya ce wa ma kana lin rasulin nan ya ce bi ayatin min la bi iznillah babu wani manzo da zai zo da wani mu'ujiza ko da zai zo da wani aya ko da zai zo da wani hujja sai da izinin Allah ubangiji ya ce ni na aiko su kuma ni nake ba su duk abun da nake ba su ai ya gaya muna kowane ba annabi na da mu'ujiza annabi Musa na da irin nashi annabi Ibrahim na da irin nashi annabi Nuhu na da irin nashi annabi Isa na da irin nashi ya tada matacce kuturu ya mai da shi lafiyayye ya bude wa makaho ido kai da ganin wannan aiki ka san daga Allah ne ubangiji ce dukkan su baki daya abun nan da suke zuwa da shi daga gare ne sanan dukkan annabawan da manzannin ba wanda za a ba mu'jiza sai mazala ya sani sai ya sanu kafin a baka sai ya sanu saboda shine shugaba da an ga stamp ɗin shi ya buga sam to ka tabbata manzo in ya buga sam ka tabbata ba annabi kamar da har yau har yau kujeran shi annabin sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci akwai wanda ke zaune bisa ya ce inna la yaqasu ala ra'si kullu mi'ata mujaddidan bayan kowane shekara ɗari ubangiji yakan aiko mai jaddada addini na musulunci mai sabunta addinin musulunci to har kullun kenan bisa kujerar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ke zaune bisa wanda shi shi ne wakilin annabi shi ke jaddada komai da komai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da sauran manzanni ma suka zama wakilansa ubangiji ya gaya mana babu wani manzo ko wani ba annabe da zai zo da aya sai da izinin Allah wa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi idan lokaci yayi ubangiji ya ce zai hukunci da gaskiya kuma lokacin ya kusai shine tashar kiyama wa khasira hunalika mubtilun idan muka je can duk wani mai ɓanna ubangiji ce ya yi hasara duk wani wanda bai imani ba ya yi hasara ya zo inda da na sani bai aiki da na sani bai aiki su fa annabawa an aiko su ne saboda hujja su fa manzanni an aiko su ne saboda hujja don kowa ya shiga taitayinsa kafin a je lahira kowa ya san cewa lalle babu shakka abin da yake yi abu ne wanda Allah ya ce ya aikata akwai manyan mata da aka yi su ba annabawa ba ne amma su ma sun yi ɗabi'u irin na annabawa sun yi aiki irin na annabawa don su nuna ma sauran matan duniya ibada bautan Allah ba na maza ba ne bautan Allah na kowa da kowa ne an yi irin saida maryam an yi irin asiya an yi irin mahaifiyar annabi musa da sauran irin su rabi'atu da wuya da irin su nafisa wata jikayya manzo Allah da aka yi saida nafisa in ka ji tarihinsa kai ma ka san mace cewa da ta fi mazaje to kowa ma haka ake so ya zamo saboda wancan rana na farko kuma na ƙarshe shine ranar kiyama ranar kiyama zai kasance rana ne wanda babu kamansa ubangiji ya ce to duk wani wanda bai imani ba wa khasira hunalika mubdilun idan muka je can to dukkan masu ɓanna sun yi hasara wayanda ba su yi imani ba sun yi hasara na'am
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون حتى ودي سكوبي وبنجي زي كمان تامنا كما أنت مش وين واديني الله سيجعل الله الذي جعل لكم الأنعام شين ونن دي مكو دبوبي لتركبوا دونكو هاو الخيل والبغال والخبيل لتركبوها وزينها ويخلق ما لا تعلمون Ubangiji ya ce ga raƙuma nan, ga dawakai nan, ga jakkai nan na muku wa zina don ku hau kuma ku yi kawa. Yanzu ranar sallah sai ga sarakuna sun hau doki sun yi kawa suna takama suna alfahari. Ubangiji ya ce yayi ne don a hau kuma wa zina a yi kawa. Ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama shine ubangiji nan da ya sanya muku dabbobi litarkabu minha don ku hausu wa minha takulun kuma daga ciki za ku ci kaga yanzu sai a haura kuni kuma an tashi sai a soke shi a ci in ka je nan arewa za ka ga ana ɗora ma shanu amalanke mai kafa juɗin nan ko mai kafa hudu ana hawa maran da aka tashi bukata a yanka kuma a ci kaga ni tarkabu min ha kenan wa min ha takulun za ku hau kuma za ku ci to wanda ya muna wannan aiki shine ya ci cancanta a bauta masa ba wani ba alhamdulillah
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum malam ni ce na ita ce ta yi zina
na aza kai ne
ita ce ta yi zina amma ta a'a ci kada ka ce zina ka ce ita ce ta yi lalata ka ɗan sa ma abin labu ne na ita ce ta yi lalata Allah kuma tana ma- matsayin matan aure kuma ita ta sun da cewa bai da kyau ta yi da na sani shin in ta roki Allah gafara Allah zai gafata mata sosai ma da gudu ma Allah zai gafarta mata in ta roki Allah Allah ya gafarta mata sai dai akwai haƙƙi tsakaninta da miji da kan abin da ke yiwuwa ne da sai ta roki mijin gafara ka yi haƙuri an samu accident an samu akasi shaidan ya gitta kaji kaji kaji abin da ya faru amma kuma kada ta gaya masa ko wane ne domin ta gaya masa wane ne abin na iya zama fada kuma yana iya zama kashe shi amma tana iya in ta san halin mijin in ta roƙe shi zai yafe in ko ta san cewa in ta roƙe shi bai yafewa to ta je ta yi ta istighfari ta yi ta tuba ga Allah Allah zai yaye mata amma kada ƙara
Wani alikara ma lafiya, alikara ma daukaka da kai da alaramanka. Assalamu alaikum malam, wani lokaci ake salatu duwa,
sallallahu ha daga karfe takwas idan gari ya waye karfe takwas rana ya fito ya yi haske din nan daga lokacin ake luha har zuwa karfe goma wasu malamai sun ce har sha ɗaya sallan nafila ne ake kira luha idan ka yi nafila raka a biyu na wata salatun nafila ka yi sallame kuma na wata salatun nafila ka sallame to in ka yi raka a shida za a gina ma gida aljanna in ka yi raka a takwas kan darajar ka ya fi haka na in ka yi raka a goma sha biyu za ka tashi cikin annabawa ranar tashi alkiyama na. Ah, Malam ina neman karin bayani a kan lokacin sallah asuba'i.
to sallah su ba abubuwan ne mutane nan duk sun zo su ɓata addinin gaba ɗaya na masu kwangila aka ba su su rusa addini kuma sun rusa ta kafin zuwan waɗannan mutane masu da'awan sunna sunna kuma akan karya in duk duniya ka tambaye da tijawan nan da ke zaune ko ina in ka ji an yi assalatu to lokacin sallah yayi kowa ya san daga yin assalatu lokacin sallah yayi to amma da yake su an ɗauke su haya ne su lalata musulunci sai suka zo sai assalatu suke fara yi to sai aka zo sai jahilai su rasa to wani lokaci za a yi sallah sai aka samu matsala amma shi sallah kullum ana yin sa ne idan alfijiri ya kullu ina faɗi kullum alfijirin guda biyu ne akwai na farko da zai fito sai wuri ya yi ja kamar rana da baya kuma sai ya ɓace sai wuri ya yi duhu to lokacin ba a sallah sai na biyu din ya fito in ya fito haske zai gama gabas da yamma to lokacin ake sallah manzo Allah sallama yayi sallah su ba a masallaci sai wani mutum ya mike tsaye ya ce ya rasulullahi yaushe ne ake sallah su ba sai annabi ya shiru sai ce ya rasulullahi yaushe ne ake sallah asuba sai manzo Allah ya shiru ya sake tambaya na uku manzo Allah ya shiru bai yi magana ba kowa bai yi magana ba sai aka fita da gari ya waye da aka zo aka yi sallah asuba manzala yana sallar nawa sai ce wane ne ya tambaya jiya akan lokacin sallah su ba sai miƙe tsaye ce ni ne sai ce jibrilu ya zo ya karantar da ni cewa war haka ake sallah su ba bilgalas lokacin da wuri ya fara haske haske annabi sai in ka ga mutum can ka san mutum ne amma baka gane kowa amma ka san mutum ne gashi kana gari to lokaci ake sallah su ba ba a sallah su ba cikin duhu kamar da mutanen can ke yi suna yi ne lokaci bai yi ba da ka yi sallah lokaci bai ba gara ka bari lokacin ya wuce ka je ka yi sallah an karba amma kai suna lokaci bai ba Allah ba zai karba ba amma in lokaci ya wuce ka je kai sallan za a karba yanzu ko ga ma'aikata daiwa ka ce a baka albashin ka tun lokaci bai ba amma in lokaci ya wuce in ka ji an sa da gudu za a baka amma sai ta ya aka yi haka kana ina ne amma ba a tunanin za a baka yana yiwa wata na kwana goma sha biyar ka je ka ce a baka a baka dukkan ibada ba a yin sa lokaci bai ba yanzu ramalana muke ciki ko watan da ya wuce nan sai sarki musulmi ya ce jama'a kowa da kowa ya yi azumi don ramalana ya zo a huta a yi me yasa ba don lokaci bai ba to idan wannan wata ya kama sai ya ce a yi ai ba sai ya ce a yi ba to haka sallah in lokaci bai ba ba a sallah sallan asuba ana yi ne daidai misalin a ce karfe biyar da minti talatin da biyar zuwa minti arba'in har zuwa gari ya waye lokacin da ya kamata a yi sallah asuba kenan sallan azafar ana yi ne daga karfe biyu saura kwata biyu saura kwata zuwa karfe biyu zuwa karfe biyu da kwata zuwa biyu da rabi ana sallah asuba sallan ana azafar sallan la'asar ana yi ne karfe hudu alkurada cewa har bi zuwa salatu wa salatu wusta ku kiyaye salloli ku kiyaye nan tsakiya shine la'asar ba wasa da la'asar ana yi ne daidai karfe hudu daga nan kuma zuwa hudu da kwata sallan magariba ana yin sa ne daga an ce maka karhe shida da minti hamsin yayi to daga nan ana iya shan ruwa kuma ina yin sallan magariba har karhe bakwai lokutan da ake sallah kenan amma in lokacin nan bai baka je kai sallah to ka sake ta kawai sauri ga hadari nan ba a
ba hadari bane aka maka bawo sannan zahar ne zan yi katun fashi a bayyane a bayyane ko a sarki a a azafar a koye ake karatun fatiha da sura duka koye sallah azafar raka a hudu duk a koye yake azafar la'asar ma duk a koye yake yi magariba kuma biyu bayyane na ƙarshe a ɓoye isha'i kuma na farko guda biyu bayyane na ƙarshe a ɓoye asuba ne ake bayyane gaba ɗaya
salamu alaikum malam ya halarta a yi sannan jami guda biyu a masallaci ɗaya eh masallacin kasuwa ne idan masallacin na kasuwa ne bai da limami tsayayye to ana iya a yi jam'i sau biyu amma idan masallacin na da limami tsayayye idan limami ya ba da sallah to ba a so a yi ba amma in an yi kuma sallan ya yi kyau kuma ana da lada cikakke don jam'i wannan nayi wannan nayi ko ko dai an gaba wani zuwa jami jami
wannan nayi wannan nayi eto wannan duk yana ana yi a masallacin kasuwa shi kadai ne tun shi ba na kowa bane yana yiwa kun fara kuna wasu masu zo sun kabarta na suna yi amma in ba irin masallacin kasuwa ba inda aka ce a yi jam'i biyu sai dai wasu sun kama wasu su yi nasu
assalamu alaikum malam Mana na ji wasu malamai sun ce ba a ci abinci da an ka je da an ka kawo wurin gaisuwan jana'iza. Wai wasu malamai sun ce bai da kyau.
ana kai abinci makabarta wurin jana'iza ne Eh, Wurin ta'aziyya sorry, makoki wurin ta'aziyya.
wurin ta'aziyya Eh, gaisuwa.
yana da kyau ya halatta Na.
mazan suna ce idan aka yi muku rasuwa to ku taimaka mu gidan ana taimaka musu da abinci ne domin suna cikin jirwaye ba su iya yin abinci sun yi rauni suna kuka to a yi abinci a taimaka musu saboda yara da sauran wanda ba su iya yin sanwa ya halatta ci kwarai ku in dai ba shi na gidan mutuwa shi ba shi asibiti kenan
Masu wai suna abun ga- an ce wai ba ba an sa gaisuwan gaisuwan ta'aziyya.
ya ba a sake son ta'aziyya Mazar su sulama an zamanin shi sabai suka je su yi ta'aziyya kuma a zauna a amshi gaisuwa wurin. Ya halatta aka yi rasuwa, ƙarya suke su ma suna yi kuma ana yi musu. Duk wanda uban shi ya mutu baka zo mai ta'aziyya ba hushi yake yi, ƙarya suke yi. Ba su da kirki, ƙarya ne su duk abin da suke faɗi a harshe yake mai kira su ce su. Duk abin da ɗan sana zai gaya maka na addini a harshen shi yake. Adi wai ba ya kai cikin zuciyarsa ba ne. Kada ka ɗauka wai da gaske ne ba da gaske ba ne. Eh don haka ba gaskiya ba ne. ai suna cewa ba addu'a makabarta amma iyayensu ne suna soya musu addu'a makabarta yi eh suna soya musu addu'a makabarta wane ne za a mara suwa ka je gaishe shi ya ce domin ka zo gaishe ni ya kama faɗa domin aka zo gaishe shi in ma ba gaishe shi bayan hushi yake ya halatta a je a yi tasbiya kuma ya halatta a zauna a karɓi gaisuwa makoki ya halatta duka in kuwa an ce ba ba a yi wa ya hana a kawo min hadisi a duk duniya babu Assalamu alaikum malam. Ah, Shin wanda ya sake matan shi saki uku kuma da baya ya dawo kuma ya yi da na sani kuma ya dawo yana bibi matan kuma shi limami masallaci ne shi ya halatta bishi sallah ko alama ina bin sallah ga wanda bai sa abin da yake yi ba ya sake ta saki uku kuma ya zo yana biyanta kuma an sai yana binta ai ba abin fasatul jariya fasiki na fili mutumin da aka sai yana zina ko yana shan giya ko yana aikata wani mummuna aiki kaba'ira in dai an ga yana yi fili wannan bai halatta bi sallah ba amma yana abin shi a koye baka gani ba to babu ruwanka mazalla cewa umarna annakum bizawahir wallahu yatawalla sarair an umarne ni ne in amfani da abin da na gani fili wanda ke koye kumbar ma Allah eh saboda haka in dai yana abin a koye ba an sani ba ba laifi amma yana yi fili har an gani ba za mu yi sallah ba mutum zai je sha giya bugu a ce shi ne liman zai tsaya ce gobe sallah ai sai a yi barna an irin haka ne yasa aka hana shan giya din zamanin da ba hana shan giya ba an yi suna gida Abdurrahman bin Aufin sai aka yi yanke-yanke aka ci nama sai aka sha giya lokacin ba a hana ba sai sahabai suka bugu to sai aka zo aka zauna gaban manzo Allah to an riga an bugu to wani yana ge yana ce wallahi dukkan ku bayin ubana ne ko wallahi la ilaha illa Allah khallaq wai dukkan ku nan bayin ubana ne kuma ga manzo Allah ciki sallan ce ah ah ah abin haka ne shi ga daga nan sai Allah ce ya hana kada ƙara sha kada ƙara sha kuma an faɗa wurin an fashe wani goshi yanzu mutum zai zai sha giya zai tsaya ai walidu ɗan utubatu bin abi mu'aidi ɗan uwan jini ne ga na usmanu shi walidun shi ne na yi kisan kwanaki wanda annabi ya aika ya karɓo zakka da mutane suka zo suka tarbe shi suna murna ga annabi ya aiko shi da ya gansu zai juya da gudu ya zai ce ma annabi an zo za a kashe shi manzala sai shirya yaƙi ya ce a shirya yaƙi a ji a yaƙe su sai Allah ce ya yallari na amanu in ja kun fansu kwanne na bayin fatu bayyana an ta subu kama bi jaharati masu biyu alama fantu na da ne Allah ya kira shi fasiki to da karshe sai na Usman ya nuna shi limanci wani kauye to da yazo shine limamin garin kuma shine sarkin garin yanzu ya musu sallah asuba sai musu raka'a hudu sallah asuba da ya sallame aka ta akar maka Allah raka'a hudu kai ya ce wallahi ma kuna su zan ƙara muku wani hudu ashe ya buku aka ce to babu maganar liman shi liman ya sauka to duk mutumin da zai ɗan yanzu an ce liman ne an kamo shi ɗakin karuwa gobe abin shi sallah to duk alfashan nan za a yi fili ba abin shi balle saki uku kuma ya zo yana bin kuma an san haramun ne to wannan ba ta yi sallah ba assalamu alaikum malam mutum ya sake mata shi saki uku shi ya yi da na sani ya ji ya ji ya ji ya yi wahala shi an zace kai a kuma mishi da matan shi to da haka kuma da masu yasta samu ya ya kaje shi a da ya biya biya wahala sai aka kara shi wani wahala ai mai sheta wani wahala da aka kara mishi don yanzu kan azaba na aka kai mai gidan shi duk zaman da suka yi duk lokacin da ya saru da su yin zina kuma za rubuta mai zunubin ya yi zina ita ma ta yi zina in sun aiki da sunan shi shege kuma mai tiket a hannu gado wake magana gado ga shege ai dan zunubai gado
na tambaya na kai sha kawo maka lawan shi kamar mata masu aure wanda suke bi masallaci sallah a gida wai wanda ke gabas da masallaci in ta bi masallaci sallah tana da sallah
imamu malik ya ce duk wanda zai bi liman sallah sai ya koma bayan liman imamu shafi'i ya ce duk wanda zai bi liman sallah sai ya koma bayan liman ahmad bin hanbali ya ce duk wanda zai bi liman sallah sai ya koma bayan liman sai in yana hangen liman amma abu hanifa ya ce ya halatta ko da ka tsaya gaban liman ka yi sallah kuma man ta'allaka aliman ja a yawmal qiyamati saliman duk mutumin da ya rataye da wani malami to zai zo ranar kiyama yana amintacce baya da matsala saboda haka wannan riwayar ya halatta ma mata su bi sallah a cikin gida in za su bi sallah sallar yau ku bai da kyau ba ba wai addinin nan ba wasa ba ne manzon sallama ba a aiko shi don wasa ba kuma Allah bai aiki don wasa ubangiji ya tambaye mu ya ce afa hasibtu annama khalaqnakum abasan shin kan kuna zato na halice ku don wasa ne ya ake wasa da saki uku wai mutum ya ce wai ya saki uku cikin kalba guda wai bata saku ba ko ko wallahi ya kushi ne baka sani ba na kushi ne lokaci da kai hushi ka yanke ta bada tana kai hushi magana banza kenan ka taba ganin mutumin da matar shi ta mai tuwo ya ci ya koshi ya sha ruwa koshi ke na sake gi to ka taba ganin mutumin da matar shi ta mai abin jin daɗi saboda jin daɗi ya ce na sake gi ai duk wanda ya saki cikin hushi ya saki ana saki cikin fara'a ne saboda haka in ka saki cikin hushi ta saku a abada kullum ina faɗi kai hushi mana ka je kai satan gani ko ba a kama ka in an kama ka ce to Allah ku ya kuri wallahi da hushi da shi za na zo na satan nan a sake ka ya sunanka to ba kai hushi bane me yasa ka zamfara ai hushi kai ranka da ya baci yasa ka dauka yan wani to inda za ka yi hushi ka aikata wani abu ai hukunci akan ka hakan kai hushi ka saki matan ka ta saku ai saboda ka ba a wasa da saki a daina saki saki uku cikin kalma guda ta saku in kuma kai mata ɗaya ɗaya hasu uku ta saku kuma in ya kai uku ta haramta gare ka har abada sai ta je ta yi wani aure za ka daina maza ku daina wasa da maganar saki wai sai ka ga namiji duk magana ce na sake ki dala na sake ki dala na sake ki na kai ɗari na sake ki ka sake ka ita ma ta sake ka kun rabu ke na yi ba wasa ba ne addini aure ibada ne ana aure ne saboda ibada annabi sallama ya ce ku yi aure saboda ibada yana cewa annikahu sunnati fa ma rigiba an sunnati fa karin ba aure sunna na ne duk wanda ya kwadan sunna na ya kwadai na kuma duk wanda ya kwadai na zamu zauna aljanna tare da shi in ji manzo Allah fa ma rigiba an jalasu ma fil janna duk wanda ya kwadai gare ni zamu zauna aljanna tare da shi aure kaya ne na Allah dukkan annabawa an same su ne ta hanyar aure dukkan sahabbai an same su ne ta hanyar aure waliyai ma an same duk wani mutumin kirki ta hanyar aure aka same shi shi yasa ba a wasa da aure da maza da mata ku daina wasa da aure aure ibada ne wanda za a tafi ku a kiyama kada ka dauka wai sallah da azumi a'a hatta aure muhimmanci a cikin addini kamar na sallah ne ba ka daina wasa da aure ba kowane magana ne kake ce mace na sake shi na wannan ai shirme ne in ka sake ta yau gobe ka sake ta jibi ka sake ta jiya ya kare uku ne to sun kare gobe da wani jiya za ka daure ta kuma in ba tana daure gare ka ba a yadda kai komi da ita ba sai tana daure gare ka kafan ta aka kama ka haɗa da kafan ka aka ɗaure sai kan yanke yajiyar aka ce sora biyu kan yanke sora guda kan yanke ai ta tafiyar yanzu idan ka ɗaure akuya da dogon yajiya sai kai hushi ka zo ka kace yajiya ma za ta tsaya ne to me yasa ta wuce o ka sake ta ne oho to akuya ma ka saki ta wuce balle mutum a daina wasa da saki ba a wasa da saki ibada ne mai girma aure sunna ne na annabi annabi yana cewa da na ku yi aure ku yi ƴaƴa da yawa zan yi alfahari da ku ranar kiyama annabi ya ce mu yi aure kuma mu yi ƴaƴa da yawa to ya za a zo ana wasa da aure an mai da mata kamar wani abu matan nan fa suna da daraja fa Allah ya girmama mata mace ne farko wanda ta fara imani da manzo Allah duniya ita ce sayyida Khadija ita ta fara imani da annabi sannan mace ce farko wanda ta fara aka fara kashewa akan musulunci mace ce wadda Abu Jahal ya caka mamashi a cikin gabanta saboda ta imani da manzo Allah akwai mukamai da yawa wanda mata ne suke da shi a cikin musulunci sanan matan nan manzo Allah ya ga muna Allah Allah fi alikum Allah ku ji tsoron Allah a cikin matan ku ku ji tsoron Allah a cikin matan ku amana ne aka ba ku za a tambaye ku ran tashi alkiyama to ya za ku zo ku ta wasa da mata kuma da su boji boji kuna wasan yara da su kowane namiji sai dauki mace kaman kaman kayan banza abu mai daraja kaman mace ta rufa maka asiri ta mai sheka mutum sun mai sun muku sutura sun muku komai da komai su yi muku abinci su yi muku komai kuma ku zo kuna walakanta su wai wani ma sai daga hannu ya bugi mace to don min zaka buge ta baiwa ne kasuwa ta kasuwa ne wai wani sai zage ta hanyar zagi iyayenta kai waye kake zagin iyayenta gidansu ba a so ne aka baka ka tsinta ne kan hanya ba mai daraja bane aka dauka aka baka ba mai amana bane aka dauka aka baka maimakon ka rike hannu biyu ka girmama ta ka girmama iyayenta sai ka zo kana walakanta ta ai an baka ne don kai ma ka samu naka zuri'a gona ne aka baka kai shuka ka nemi abin da zaka samu ciki to amma kuma sai ka zo ka walakantar da mace wallahi duk mutumin da ke walakantar da mace ba zai mutu da aure a duniya ba karshen shi zai mutu gauro ne ya gama lalacewa kenan sannan duk wanda ke walakantar da mata sai Allah ya kama shi ranar tashi alkiyama manzo Allah ne ce a kiyaye su manzo Allah ne ce amana ne Allah ya bamu ba don ba don mun fi su komai ba ba a fi su komai ba duk abin da kake ji mace na ji irin shi manzanci kaɗai ne wallahi ba su hau ba sun haddace alkur'ani sun ma rubuta alkur'ani da hannu ta ma za zo wani taka ba ga suna ba manyan mata waliyai in shugabancin duniya ne ba ga shugabanni kasa ba nan mata ne to amma maza sai ku zo ku mai da mata ban za ka aje wace gida ka zo waje kana abin da kaga dama mata aure na gida wai kake na farka waje ka kai ma farkan kuɗi ka kashe mata kuɗi mata ka na nema abin da za a ci in ta magana ma ka tsage ta ka ɓata rai kai baka son haka na huwayi
by the way
Kaddala abin na da ba haushi wallahi tallahi Allah. Ni wallahi maza na rantsa da Allah yau da zan zama shugaban kasa da na gyara muku zama maza. Wannan duk sai na gyara muku zama Allah.
Man sallallahu alaihi wasallam.
Zama ba shi. Na ba mu lafiyar zama Allah. Muna sanar da jama'a idan Allah kai mu gobe za mu yi tafsiri. Mun gayyaci kuma dukkan musulmin duniya kuma mun gayyaci kowa da kowa wanda ya ji ya ga wanda bai ji ba. za mu rufe gobe kuma za mu yi addu'o'i da yawa mun gaici mutanen ƙauye da mutanen cikin gari gobe Allah ya da kowa ya kokari ya zo sannan muna nuna mika godiya mu da addu'a ga masu ba da sadakan tabarma da buka kofa buɗe yake kuma Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya bukatun sai musu arziki mai yawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu lafiya mu lafiya Allah wallahi ma da ya kamata ya kamata duk wanda ke da mata ya rika abun hannu biyu kada a yi wasa yanzu idan ana tafiya mota ya lalace cikin daji idan akwai mace cikin mota Allah Allah ake a samu wani mota a sa ta wuce ya ganin a dai bari mace ta wuce inda ta wuce shikenan maza duk abin da zai faru da su ya faru yanzu da mace ta yi laifi ya kawo ta police station da wahala a sa ta sel sai da a sa ta bayan kanta amma kai kato da kai da zuwa tura ka zai amana bugun keyanka a kaga akwai bambanci tun daga nan to ya kamata a mutunta su da ba mu lafiya da zama lafiya Allah zama da kasar mu lafiya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyamu da kakannin mu Allah ya gafarta malamu da malaman malamu Allah ya gafarta mu shawunan mu da shawunan shawunan mu Allah ya wadata mu Allah ya ni'imta mu Allah ya azarta mu Allah ya raba mu da dukkan bala'i da musiba Allah ya kare mu da kunfai da asara da mugoji da mugun da mugun kadara Allah ya kare mu Allah ya kare mu alfarma manzo Allah Allah ya gafarta mu magabatan mu alfarma manzo Allah Allah ba mu damuna ne albarka Allah ba mu damuna ne albarka Allah ba mu damuna ne albarka Allah ya kare mu daga iska Allah ya kare mu daga tsawa alfarma manzo Allah ya kiyaye mu daga dukkan bala'in da ke ciki Allah ya sa ai sallah lafiya Allah ka ba mu abin sallah ka ba mu abin sallah kuma ka sa ai sallah lafiya Allah ya kare mu daga dukkan haɗuran da ke cikin sallah alfarma manzo Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نظر الأجواد ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين